أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاكسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قطب الأقرادي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأثمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأجيبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا أئمة الشيعي دليلنا بهذا المعبري والكعب في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم لا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا شوقة احتياجي إليه كيف ذاك إياه ها؟ yana daga cikin abubuwan da muke karantawa baya jiya mun yi maganganu akan dukkan yadda aka tarar da abubuwan da ake son a dawo da mutum ya koma kan tauhidi ya fahimci inda ya sa kai shine Shehu Janiyar Abdullahi ta'ala je ya nuna mana komi duk je Shehu Janiyar nuna mana wani hanya ne mafi sauki wanda mutum zai sadu da Ubangiji, ya ce, Albabul azimil a azami wa huwa ashukuru shi ne godiya wa Allah. Godiya wa Allah ita ce ƙofa da ta kowace ƙofa saurin saduwa da Allah. Babul ƙurji wanda ta fi kusanci saurin sadarwa wa iya shukuru. shine godiya domin ubangiji ya gabatar da godiya kafin imani ma saboda ma yas'alullahu bi azabikum ma yas'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum to shi amantu shi kuma babi ne na muhabba shi kuma kusan yau akan su zamu ci magana zamu yi magana akai amantu babi ne na muhabba to abin da yake faruwa idan karatu ya tashi farkon karatun ka dawa maka harafai guda talatin ba ɗaya ko talatin shine alifun ba'un jimun dalun wanda zaka tafi da shi ha'un wawun zayun ha'un ba'un ya'un a tafi da shi abaja da din nan dai gaba ki daya so ai karatun gaba ki daya in yayi nisa da mata kura shi waje daya ake ana takura karatun ne waje daya nan ka tafi da shi a huruf to kuma zaka zo ka buce to menene alifun ba sai a ce abba sai ce menene kuma ja da sai ce abba ja da misali to wayannan abubuwan da duk ake nuna maka ba wani abu ne ba kaga an tara maka harafan kai kuma sai zamo kalma bayan harafi to da kalma da harafi da sanin ka'ida ko a ce ka ba da ka'idodinsa ga baki daya akwai abubuwan da ake son a ja ka a kai ka gurin ya za a kai ka fada manzo Allah ya za a ja ka a kai ka fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga fadar manzo Allah kuma ya za ka ka je fadar rabbul izzati wa zai kai ka fadar rabbul izzati me ake nema dan adam in ya samu wannan ya samu abin da ake nufi shine shehu tijani ya kawo duk wa'annan abubuwan har ya kawo yaya za ka yi mu'amala da Allah ka gane menene rahamar Allah rahaman da Allah ya maka wajen ijabi ko adami ko Allah ya hana ka ko Allah ya baka idan ijabi ne ya baka ko kuma ya hana ka ne to ya hana ka ne dan baya son ka ya hana ka ne dan ka tsira idan ya baka ya baka ne dan ka tsira wannan duk gabaki daya Allah yana yin haka kuma Allah yana iya dukkan gabaki daya ni'imomin su zo maka ga ni'ima ce amma kuma kai wasa ta halakar da kai kuma ijabiya ne amma kuma adamu ne filbafi ne Allah kiyaye wa yaqulu sosai shautu ne ci gaba da cewa yanbaghi lil abdi ya kamata gabawa Allah ya talibu illa maulahu mukhlisan eh Allah ya talibu illa maulahu mukhlisan in za ka nemi wani abu a wajen Allah ka neme shi al- a wajen Allah tsantsa lalil hazzi ajilan au ajilin ko dan ba dan rabon duniya ko lahira ba ajilin da ainun duniya a au ajilan da alif lahira eh ko kayi abu to wannan shine hikiman wannan ibada da kwanakin bayan nake muku magana akai malaman zahiri suna yin bauta ne dan a ba su lada aksari aksari mutumin da yake yin bauta dan a ba shi lada ba laifi bane amma kujeransa kenan akwai wanda yake bautan ba dan a ba shi lada ba dan neman yardan wanda ya yi shi ne wannan yana gaba da wancan to idan yan bagi lil abdi Allah ya talibu illa maulahu kar ya nemi wani abu sai majibancin lamarinsa mukhlisan tsantsa ka nemi ubangiji kawai shine ma'ana as-sufi gayatuhu Allahu Allah shine ubangiji don ka neme shi kuma duk abin yana karewa ne a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma anan abin za mu iya gaya maka kawai Allah za ka nema haka za ka haka karatun zai baka in ka canza to fahimtar karatun ka ne zai canza ka ka gane duk lokacin da ka zo fadar sayyidina rasulullahi to ka samu Allah to kaga ashe daga nan zai dinga sauka yana tanazuri idan ka zo fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu Allah idan ka zo fadar shehu tijani mu a wajen mu ka samu Allah idan ka zo fadar shehu tijani ka samu Allah idan ka zo fadar wanda ya san Allah ka samu Allah abin zai faru ba su ne Allah ba a'a an sakar musu da igiyan da in ka rike shi ne ka tsira wannan shine abin da ake nufi masalan a duk wanda ya nemi abu a wajen Allah ya in kai sallah sallah za a iya baka aljanna in kai wani aiki za a baka aljanna in kai wannan za a yi maka kaza in kai wannan za a maka kaza to sai ka zo ka yi aikin dan a baka aljanna tun daga shi nan Allah ya faɗi abubuwa in kai kaza zan maka sakamako in kai kaza zan maka sakamako innal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu kaga jaza'un ne jaza'un bima kasabat jaza'un bima kasaba jaza'un bima yas'alun jaza'un bima Allah yana sakamakon abu kaza sai kai dan wannan to su a wajen sufaye ba laifi bane amma yaranta ne ba laifi bane amma yaranta ne abin da ake nema mutum ya yi a wajen rabbul izzati la li hazzi ajilin wa au ajilan ka yi aiki ba dan neman Allah ya biya ka a duniya ko a lahira ba eh a duniya ba ya biya ka ba a lahira ma ba ya biya ka ba to idan ka samu ka ka samu cikakken abubuwa masalan su sufaye suna aiki ne wa ubangiji dan cancantan ubangiji shine raji'atul adawiyya take cewa ya rabbi wa'innan bayi naka yawancinsu munafukanka ne daga cikinsu man ya abudu naka haufa narin akwai wanda suke bauta maka dan karkasa su a wuta ne ba tsoron ka suke ji ba tsoron wutan ne da ba wutan ba za su bauta ma- ba su bauta maka ba wa minhum man ya abudu naka tsama'an lil jannati akwai wanda suke bauta maka dan neman aljanna ne ba dan aljannan ba ba za su bauta maka ba to wannan kaga mahallin mafiya yawan masu ilimin zahiri ne mafiya yawa sai ta ce wa ana la abtaji bi hubbi badila ba na ba bauta dan karka sa ni a wuta ba na ma bauta dan ka ka bani aljanna a ina maka bauta ne saboda cancantanka son so al muhabba to wannan shine gaya cikin neman yardan Allah a cikin tafiya gaya kenan idan mutum ya samu haka a cikin tafiya zuwa ga Allah to abin da ake nema fa idza talabtu idan ka nemi hakan kuma kaga abu ne wanda yake samanni kuma gaskiya ne idan mutum ya ce a dan me za a haka bayan Allah ya ce kai kuskure ba ba kuskure ɗaya ciki ka'idan Allah kenan sai dai zalika mablagaka min al-ilmi rashin sanin wannan shine nake kawo misali ɗaya da cewa ɗa ne da uba uba yana aikan ɗansa ba dan baya bai san baban shi bane ya san baban shi ne amma sai ce je ka ka siyo mun wani abu misali maza ka je ka siyo mun kama a ce je ka ka siyo mun kama a ce je ka siyo wani abu haka ba na kwaɗayi ba irin na uban zan kai sauri ni kuma zan baka minti ko kuma zan baka abin da yara suke kwaɗayi a wannan lokacin yaro kuma yana tafiya ya je siyo saboda irin wannan ana nan ana nan kai ka zo zan aike ka misali kwanan shagari kai sauri ka je ka dawo yaron ya kai ya je kwanan shagari amma ka dawo zan baka naira zan baka naira ishirin ko zan baka naira hamsin yaron zai iya zuwa ya dawo saboda kwaɗayin naira ɗin zai iya yi kuma ana yi kowa ya san wannan to yaron yana nan uban yana nan har yaron ya kai yayi aure ya fita daga dan ubansa bai fita ba uban kuma yana nan saboda haka sai uban ya ce ka zo zan aike ka kwanan shagari maza maza ka je ka siyo min wani abu zan baka naira hamsin in yaron ya je ya dawo zai zuwa bashi naira hamsin din me yasa ba zai ba zai yadda bashi naira hamsin din ba ya yi girma ya gane ubansa ne to abin da ake so wancan din ai bai fita daga siffar da ba to haka bawan da ya roƙi Allah a bashi aljanna bai fita daga siffar da ba amma yaro ne amma lokacin da ka gane Allah to za ka yi ne saboda cancantan babanka babanka ne to haka ya kamata ka yi wa Allah cancantan shi ya yi ka ba dan ya biya ka ko dan kana tsoron wani abu ba wannan shine abin da sufa suke tafi akan haka saboda haka babu mutumin da zai ce wannan haramun ne ko ƙarya ne gashi nan a cikin gidansu. Na, fai za talabahu kazalika idan yanayin Ubangiji da wannan hasala lahu fi tsamanihi duniya wal akhirati to idan kai haka to uban abin da zai ce maka ka zamo lallai ya wani yayi hankali to haka a wajen Allah ma in za ka yi masa ibada ba dan kana neman ya baka aljanna ba ko kana tsoron wuta a ka'idan cancanta to ka zamo ran ka shiga cikin karabka an kusantar da kai cikin abin da ake so ka zauna kenan wal farqu bayna man yaqlibuka wa man yaqlibu laka bambanci yadda yake nan wanda zai nene ka shine ubangijin anan shi zai nene ka saboda ai ka zamo nashi wa man yaqlibu laka da wanda kuma zai nema a wajenka wancan zai nema a wajenka wannan kuma zai kai yake nema to wanne ne wanne ne yafi kai yake nema ba abin hannunka ba shi kai ne damuwarsa to kaga in ko ubangiji kai ne damuwarsa ya zama kai ne damuwarsa to ai a gurin su shi an samu abin da ake bukata amma kana neman sa ne jan abin da ke hannunsa to ai kana da imani amma baka kai ba to wannan abin da ake nufi kenan falaita man ataka za'iran ai duk wanda ya zo wajen ka ziyara sun matsala sai ya ce maka a rattunin ka kaza wa kaza ina son a yi min kaza da kaza to ba ziyara ya zo ba neman abin hannunka ya zo haka ne da duk wanda ya zo ziyara wajen ka saboda zatin Allah to ziyara ya zo ko fillahi ilallahi ya zo da fillahi ilallahi kaman ataka mahabbatan wa ragabatan wanda ya zo maka dan soyayya ragaba mahabbatan wa ragabatan ya sha bamban da wanda ya zo wajen ka dan ka ya zo ziyara ne amma da a bashi wani abu da wanda ya zo ziyara ne saboda soyayya da da da da da neman yardan zakin Allah ba ɗaya bane to haka abubuwan suke gudana haka yadda suke tafiya kenan na'am kiruwa suka la da shay'in akhar ya zo ne dan ya ganka ba dan wani abu ba shakkani ma bai nahu ma tsakanin su ya kai sama da ƙasa ba iri ɗaya ba ne to haka wajen zuwa wajen Allah ma yake fa yin sarifa radiyallahu anhu an al-huzuz walluhuz shautu yani yana juyantar da mutum ka koma ka gane ya za ka yi mu'amala da Allah za ka je ne don neman wani abu ko kuma za ka je ne don ya cancanta shautu yani to wannan kaga dalun alallahi kenan wanda ke nuna wa mutane Allah wa wa annahu nasahaka ya maka nasiha kenan ya rage maka in ka ga dama ka dauka ya rage maka in ka ga dama kar ka dauka amma in kai wancan din ma kujera ne amma na yara amma in ka ɗauki za ka fuskanci Allah cikin lamarin ka komi dan ya cancanta wannan kuma kujera ne na isha matuƙa gaya ne ga sunan guda biyu kaza wanda za ka iya ko ka ka zaɓi wanda kake so amma ya baka shawara ka koma wancan wa kullu man yasuru min shu'urin nas duk abin da zaka dinga jin motsin son zuciya a ciki ka nisance shi waya talu sai karanta qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina ka gani kenan Allah bai umarce mu ba sai mu bauta masa mukhlisan in an ce mukhlisan baka neman wani ba gurin shi a shi kake nema mukhlisan kenan amma inda cuwa a cikin magana ka zo ka gaida shi ne ka je wajen shi ka gaida shi misali ka je wajen waye ka gaida shi misali amma akwai abin da kake nema a ciki wannan ba mukhlisan bane amma an yarda da aikin ka gwargwadon level ɗinka amma ba mukhlisi bane mukhlisan duk wani abu ka ce shi ne ai al-ikhlasu sirrun min asrarin lahi haba'ahu Allahu fi qalbi man asha'a Allah ya koyi shi ne cikin zuciyar wanda ya so min ibadi la yaqli'ahu malakun fa yaktubu wa la shaytanun fa yafsidu shaytan malaika baya gani balle ya rubuta shaytan baya gani balle ya bata ba wanda ya san wannan abu dan Allah ne ko ba dan Allah ba sai kai da Allah ba bar wani ya shiga ba saboda mu'amalar ka ne kai da Allah to kai ne kuma annan zaka iya sanin yadda zaka shiga wajen Allah wai samal amalu ana ambaton wancan aikin da ka yi shi ka nemi wani abu ala hazzin wanda ka yi shi dan abiyaka shirkan ana kiran shi shirku a sufanci tarayya da Allah kai eh bai kamata ka nemi wajen ka je Allah kana neman abin da ke wajen Allah kuma kana neman ya biya ka ba yawwa shirkun wai ta zo ala tariqil ishara ya karanta a hanya ta ishara in ka duba ishara zaka ga Allah yana cewa wa ma yuninu aktsaruhum da yawan su basu imani ba billahi da Allah illa hum mushriku da sai sun zamo mushrikai to ba mushrikai na barin musulunci bane na mushrikanci na in kai a biya ka ne eh in kai a biya ka yawa wa ma yuminu aktsaruhum billahi mafiya yawan su su imani da Allah ba illa hum mushrikuna sai dai in sun yi ajiya su to mushrikai kenan ka yi ajiya ka ka hada Allah da wani kenan domin in ba dan aikin da zai biya kama ba za ka yi ba kenan wannan shine sufa suke tafiya a kai saboda haka in ka duba fahimtar Qur'anin sufa ya sha bamban da wanda ya tafi a zahiri wa kasiran ma yatakallamu da yawa shi wajen yana magana fi fa yarshid ila muhabbatin yana nuna wa mutane ku koma kan asalin soyayya wai kula yana cewa asalu kulli shay'in wa asasuhu asalin kowane abu da foundation ɗinsa al muhabbatu soyayya ne ya kawo ku karatun nan wallahi soyayya ne wallahi da ba su ba wani zai zo kuma asusul hairi ne shine foundation shine komai ba ku ji Allah ya ce in ma an ci hadisin bai da kyau kuntu kazan mahafiyan lam urafa lam ma ahabbtu an urafa kaga ahabbtu muhabban ku koma can hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ko da hadisin an ce shi ma bai yi ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa addibu auladakum ala sai ce hubbu za ka ga dukkan asalu kulli shayin hubbu hubbu muhabba hubbu hubbu haka za gani to hubbun nan ka narka shi ka koma da shi sabi number ten ne goma ne marati sai aka hau guda goma tukun ka samu kafin ka same shi kuma Allah ya kiyaye wa qawlu ta'ala fi hadith al-qudsi shine hadith al-qudsi ke faɗa kuntu sam'uhu bima'ana وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب كاغني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي يا ذاك كي تسامو سوريا الله يتي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي حتى أحبه ka gani a habbu hatta uhibbahu kai ka so Allah ka kusanta ka so ka samu kusanci da Allah shi ma sai Allah ya so ya kusance ka ko hatta uji ko bai za a hababtuhu sai ta kuntu sam'uhu kaga ya ka maka daya eh daga ka so Allah ka samu asalin position kenan kana son Allah to sai Allah ya so ka in ya so ka kuma shi kenan an kare shi Allah ba zai so ka ya ce ai ya san nan gaba za ka zama dan iska ya fasa ba a'a in ya so ka kawai an rubuta an so ka sai a cewa ko za ku yi zama irin na ahli badarin in kun so ku aikata abin da ku so ya ahli badarin ku aikata ko me za ku aikata ku aikata na riga na so ku daga yau ba wani alƙalami akan ku dole ya kun shiga aljanna dole kamar haka wal aslu shi asalin sababul mahabbati ne shi ne sababun ne ya ja ka zuwa ga soyayya shi ne asalu kaga asas ke dan foundation shi ne sabab menene ko shuhudul hasani shine watakila ka ga wani abu mai kyau wal ihsan ko ka ga wani abu mai kyautatawa idan ka zo wajen karatu kana samun natsuwa domin kana samun abin da da baka san shi ba ka san shi watakila kana jin daɗin wani abu kuma kana ƙara buɗewa kana jin kamar ana buɗe kirjinka ne kana tafiya to ai ihsani ne da husnu wayannan shi yasa to in ka zo kuwa in dai ka zo to sai ka samu waɗansu abubuwa wanda za ka gyara hasken gabanka to wannan ashe sababin ne fil muhabbati sababin ne fil muhabbati wa bihi yartaqa darasul iman daga nan ne imani mutum yake hawa sai kuma ka je ka gyaggyara waɗansu abubuwa da ga yadda kake yanzu karatu ya kai ka waje kaza saboda haka bari ka gyara kaza da kana waje kaza ne yanzu abu ya kai ka waje kaza to bari ka gyara kaza wannan shine darajar hanya da mutum yake samu ya samu kofa kenan shine sulmu da durju wanda zaka dinga hauhawa kana hauhawa hatta tasilu ila rabbil izzati wa ma takallama radiyallahu anhu fi fannin funun tariki shau tijali baya magana a cikin fanni daga cikin kowane fannin tsarika illa a shara fi kalami ilaiha sai ya dawo ya nuna maka ya za ka yi ka gane me matsayin soyayya kowane lokaci shau da zai magana to sai ya maka magana kuma akan darajar muhabbati wa habba ala na'am wa dalla bi halihi zai maka nuni da halinsa wa makalihi da makali da maganarsa alaiha akan soyayya halan wa makalan aikinsa shi kansa za ka ga yadda zai mu'amala da kai kamar kai ya fi so to wannan soyayyan kai ma zai kwantar maka da rai sannan kuma makali ya gaya maka yadda ake ake samun irin wannan so din kaga dalla fi halin wa makalin kenan alaiha wa habba ala taqarrubi zai kwadayantar da mutum zaburar da mutum ala taqarrubi akan kusanci lil mahbubi zuwa ga abin so din wa tawaddudu da soyayya wa tamalluku da jujjuyawa wa tawazu'u lahu da kaskantar da kai da shi wa tazallulu da kaskantar da kai wa inqiyadu ladai da yadda zaka mika kanka nan kana son zaman lafiya to ka shiga cikin dukkan wannan soyayya al mahabubu at tawaddudu wa tamalluku wa tawazu'u wa tazallulu wa inqiyadi ladaihi ka jawo zuwa gare shi wa kasiran ma yansudu qawlu qa'ilin da yawa akwai waɗansu masu waƙa suna faɗa a baru tsawili ta zallan liman ta hawa falaisa hawa sahalun ka kaskantar da kai ga abin da kake so soyayya ba sauki ba ne idza radiyal mahabubu idan abin soyayyar da da kai sa halakal waslu za a iya cewa ka zo gidan kana neman budurwa za ka aura to ai ina ganin ba bude mata ido za ka yi ba ko bude mata ido za ka yi a ya kamata saboda ka isa ka yi mata doka da ka'ida da komai da komai koran kanka kake yi sai ka kaskantar da kanka cikin tafiyar da kunna in ita kuma ta yarda sai ta ce a kai a zo a nemi izini a gidansu ko ba haka bane idza radiyal mahbubu sahalakal waslu idan abin da kake so ya yarda da abin da kake ne ya ce a zo gidansu a yi magana sahalakal waslu to haka wajen hadaran kowace hadara ma haka take tafiya kaga mahabubu yace sazan lallahu ka kaskantar da kai da shi tuhu zabiru ya jamalihi idan ka kaskantar da kai ina kwatanta shi ne da gazal wakan mata ba shi suke nufi ba suna yin magana ne akan sufanci amma yanzu duniya ta koma akan za a iya gane Allah jikin matan za a iya ganewa eh tazallan lahu ka kaskantar da kai gare shi to zari'u ya jamali zaka ga irin fitowar za ta yi maka na ta yi kwalliya jamal za ta fito maka ba za ta fito maka a warwatse ba to haka jamala ma na rabbul izzati shi yasa zaka ga waɗansu na wake ubangiji ya da siffan so na aure shine majnunul laila ai zatin ubangiji yake ma waka sai ya siffanta ta da mace ai haka ne saboda za ka fi saurin ganewa tunda mata suna nan a garin ku in baka yi aure ma ba za ka rike ba za ka shiga in ka shiga ko ba yadda za ka yi budurwar ta yadda da kai za ta yi komai da komai ta yadda da kai ka zo in ba ta shirya ma ba ta fito ba sai ta shirya ta fito littara jamalaha dan ka ga jamalanta fa fi wajen manta hawa a fuskan wanda kake so alfara'il wan naflu da farilla da nafila duk zaka yi duk wani abin da yake dole zaka yi abin da ma ba na dole ba sai ka sayo ka kawo kariya ne to haka ma zatin Allah haka hadara sayyidul wujudi haka abin suke tafiya yawa wayar shi da tarki tadbiri yana shiryar da mutane zuwa ga barin tadbiri wal ikhtiyari ma Allah da neman zabi ma Allah tare da Allah wa sirrul kalam fihi da'iman yana yawaita magana wai ta lu shahidan yana karantawa ga shahidinsa ala zalika fala wa rabbika la yu'minuna na fala wa rabbika la yu'minuna ba za su yi imani ba ya rasulullahi wa rabbika la rantsuwa da ubangijinka hatta yuhaqqimuka sai sun kawo hukunci ka duk abin da ka hukunta an yarda kaga bila tadbirin wala tiyarin ba ka zaba abin da kake so ba ba kuma ka juya baya ba in dai aka ce annabi ya ce Allah ya ce to kar ka ta to wannan ba za ku iya wannan mu ku sake wani a dole ka shiga babu saboda fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka a tiyarin nan saboda neman zaman lafiya shine shi wajen ne ke cewa Allah mai ji alfi shi Ibrahim ke cewa Allah mai ji alfi tiyari tiyarika Allah zaɓin da za ka sa mun a zuciya ya zamo ka zaɓa mun tukuna ka sa na so shi kar in zaɓi abin da ba ka so saboda gudun ka kauce kar ka yi rashin ladabi wa halarani eh Allah ya ce ga abin da Allah yake so kai kuma ga abin da kake so kaga ba za ko Allah ya ce ga abin da yake so kai kuma kai ta dabburi to duk wa'annan ku gyara mun ga gyarawa na'am wannan wannan sune abin da ake bukata kaga wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu an yakuna lahu shiyaratun ko ba ka bane bai kamata ba mumini ya zama yana da zaki ga zakin da Allah ya zaba da ta shi kuma ya dauki nashi to ba mumini bane to wannan ake ake tsoro shi yasa Allah mai ji al-ikhtiyari fi ikhtiyarika wa la taj'al illa ilayka iltirari iltirari in zan bukaci wani abu to ya kasance Allah ne yake nishi na da abin tukuna yasa ne so abin to ka roki Allah ka daura kanka ana in ka daura kanka ba wa Allah amana to duk juyinka ba za a kama ka ba albarka annabi da duk wa'annan sufaye sun mana hanyar da talala ne mai kaman zare wai an ce idan ana jin haushin mutum ko ruwa ya bisa ce ya ta da kura man nukisha uziba inda za a maka bincike sai an kama ka to kafin ka zo wajen gurin ka bawa Allah amanan kanka eh ka bawa amanan kanka إنما قول إنما كان قول قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله شيني كان قول المؤمن shi magana mumini abin da ya kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira shi zuwa ga Allah da manzon Allah me zai yi na'am yasmi'na wa ata'na biduni biduni tahayyirin wala tadbirin karka kau da kai karka yi zaɓi a kawai Allah Allah Allah ra'as wal ayn sam'an wa da'atan haka ya kamata ma kan lahum siyaratun ba shi da wani zaki saboda ubangiji shi yayi ka zakin ka kai waye zaka zaba abin da kake so don zaka zaban sai ka sai ka shiga cikin tsarin da ake nufi kai wai kulu shau da yana cewa ina ma yudabbiru man ya'lamu awaqibul umuri wanda yake tadabiri shine wanda ya san karshen al'amari al'umuru dukkan al'amari da ka gan shi laysa al'umuru fil awaqib fil awailiha walakin al'umuru fi awakhiriha lamari ba farko bane karshe karshe shine lamari in ka dauke shi a farko zaka gan shi gaga amma ana rusawa to saboda haka abinda ake so ka gane sai ka zo ka ɗaura kanka ɗaura kanka nan ka zaɓi wanda suka san Allah yaya suke mas- suke tafiya cikin lamarin Allah wani irin mas- masail wani irin hanya suke tafiya cikin lamarin Allah suke kaiwa lafiya shine nan yake ce maka inna ma yudabbiru man ya'lamu awaqibul umuri wanda yake tadbiri wanda ya san ƙarshen al'amari kai ko baka sani ba to man lam ya'lamu ha wanda bai san ƙarshen al'amari ba kai fa yudabbiru ya zai ya juya da lamari wa ayyu shay'in yudabbiru wani abu ne kama fi babul asar al-qudsiyya yana cewa ibnu adama ya kai dan adam turidu wa uridu kana son kai wani aiki ni ma ina son yi aikin ni kuma na son yi wani aiki da kai turidu wa uridu wala yakunu illa ma uridu to ka sani ko kar ka sani na kan ba zai yi ba abin da nake so shi zai yi kaga za ka yi jayayya da shi kenan kai kuma a wajen ka baka san kana jayayya ba saboda jahilci to jahilci ne turidu wa uridu kana nufi ni ma ina nufi wala yakunu illa ma uridu to ka tabbatar ka, ka sani kawai ba wani abin da ya kasance sai abin da nake so fa in sallamta li in ka miƙa min wuya shi ma uridu cikin abin da nake nufi a ɗaya tuka ma turidu zan baka abin da kake nufi wa in na za ta ni in kai jayayya da ni shi ma uridu cikin abin da nake nufi ata abaka zan wahalar da kai fi ma turidu cikin abin da kake nufi sun mala'iku na illa ma uridu kuma ba abin da zai kasance shi abin da nake nufi shi ne za ku ji bayan ina huduba da wannan ya ibn adam wa anta turidu wa ana uridu fa illan tasbir ala ma uridu at abaka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu eh saboda haka al abdu kal qalani kenan bawa kaman al qalani ne eh baka isa kai wani abu naka ba a'a abin da Allah yake son kai shi za ka yi eh baka isa ba wa ba'da tadbiri bi tadbiri ma Allah min ash-shirk wa yu'add tadbiri ma Allah ana kidan ya juyar da kai gabarin lamarin Allah kai naka shirku suran shi shirka eh Allah ya ce kai kaza ka ce ga wanda za ka yi kai ma ka zamo shikenan ko wannan anan ne ake neman dan adam yayi zulubi a wannan wannan gabar anan ne ake neman dan adam yayi zulubi ba ina nufin an ce kowa zo kai zunubi ba kuma a'a dole ka ne kawai saboda zunubin aksari wanda baka san su ba mu haka ce zunubi a wajen mu nawa ne ai ba da yawa wani aka ce shan giya neman mata eh, sata ƙarya wani ba zai iya kaya maka zunubi sittin ba hamsin wala ba zai iya kaya maka ba yana ganin iya laifi kenan a wajen Allah in baka yi wannan ba shi kenan kai tsarkakekke ne to wanda suke koyon sun ci gashin tinkiya kuma ba yadda za ka yi ka gane sirri ilimi amma ku je waye zai iya kawo mun zunubi guda sittin a cikin ku kukan kuma wallahi sai mutum yayi gumi wallahi ya- amma na faɗa maka hanya ɗaya za ka kawo amma wallahi ban gaya maka ba wallahi ka nemo da kanka sai ka yi tuntuni sai dai ka maimaita wani to ta ina wayannan kuma duk suna tare da mutum suna tare da mutum yanda abin ya tafi to a nan ne dole dan adam a cikin zunubi yake saboda haka babu wani dan adam da ba zai nemi ya koma yana karanta ɗarika dan Allah ya ce masa ba saboda shi yana zunubi ma bai san yana yi ba kawai wanda ya kiyaye su ne zunubi eh wani ana ya ce duk shi fa baya zina baya baya neman mata baya sata dan shan taban nan kawai ba za ba za shi ya more ba eh bai san allazi la tulqa ilayhi balan abin da kake gani shi ba komai ba shine zai kai ka kuma to da yawa akwai irin wa'annan da yawa la na wuta ala mun farijin bil ijad wa tadbir ubangiji shine makadaici da da samar da abu da juya da abu ala lahul khalq wal amru wa ya halitta ne lahu al amru fa lahu na ubangiji ne saboda haka Allah shine mai komai kaman da fara fi mulki shay'an duk wanda ya nemi ya juya wani abin da Allah ya yi fakat ta'adda ya yi ta'adda ya zamo ya zamo ya nada kansa cikin bala'i wana za a kama rububiya ya yi jayayya da hukuncin rububiya faman da barar nafsi duk wanda ya tadbiri wa kansa ada tadbiru alaihi wa balan to dukkan lamarin ya koma masa halaka da tabewa wa balan halaka wa yadullu ala riddan yana nuni akan neman yarda da fi'ilin lahi da aikin Allah wa taslimi da ni kauya li ahkamin lahi yaya Allah zai yarda da kai shine kai aikin da Allah yake so ka miƙa wuya cikin hukuncin da Allah yi lana subhanahu domin shi ubangiji ma ubangiji madaukaki alhakim sunan shi hakimu wa bi annahu rahimun kuma shi sunan shi rahimu fa iza zakarta lahu hadisatan idan ka ambata masa wani abin da ya faru allamta wa musibata nazalat wato abu ne wanda ya bayyana ko kuma musiba ce ta sauka kana yace min asma'i subhanahu alhakim jin abun mai radadi ne ko kuma musiba ne to duk yana daga cikin sunansa alhakim to wannan hakimun din nan wala hakimu huwa alladhi la yafalu shay'an illa li hikmatin shine abu mai mai alam ne mai raɗaɗi ne ko kuma zallan musiba ce ta sauka daga cikin sunayen Allah ne alhakimu hikimatul wannan shine maganar da jiya kusan nayi a karatu wannan abin da yake faruwa la yaqalu shay'an illa li hikmatin Allah baya yin wani abu sai da hikima shine maganar da muka karanta Allah bai taɓa yin wani abu ba alheri cikin sa ba ko da bala'i ne ya zo alheri ne jalalar jamala ce a zahiri sai za ka ga an shiga tashin hankali to amma ba ne an warware waɗansu abubuwa wani lokaci sai an tafi tukuna ka gane wanda hazairul minani ala qanatirul mihani taskan arziki shi an tsallaka garan bala'i wani lokaci duk abin da aka nuna maka kafin ka ji wannan abin sai ka tsallake bala'i tukuna kafin ka je ka samu abin mashi ma yawa mashi yawa mafi yawa haka abubuwan suke gudana to cikin hukuncin ubangiji wala ta halu afalihi ana abadan aikin Allah baya kukuta daga barin hikiman Allah eh idan an kashe yaro a gidanka ɗanka ne aka karɓi ransa kaga kai a wajen ka bala'i ne zai yi rahama ne in aka bar ku zai bata gidan ya zai bata gidan sai aka tsaye shi inda za nuna maka sirrin me yasa aka kashe shi sai ka ce da tuntuni an kashe shi to amma a fili kai ta ihu kamar za ka riƙe gaban shi a dawo wai ka daɗe kana son shi a zuciyanka kuma ana ganin zai zama maka bala'i ne kuma wannan shi ne ya faru a yi annabi musa da hadiru in kuka lura da a ƙatalta nafsar zakiyatan da gairu nafsar laƙalbi ta shi an nukira ai a kansa ne a sufi na tuma ai a kansa ne eh amma ƙarshe ce me yace yace wannan wannan jirgin ruwan ya kasance akwai mutane musakai wa'inda suke da 'ya'ya zuriya wanda za su zo su amfani da jirgin ruwan amma in bai aibanta ta ba akwai wani sarki mai kwace zai kwace jirgin saboda kyanta amma in ya ganta da faci zai bar yaran su amfana kaga zahiri muni baɗini jamala ko ba ka bane hikimatun hikimatun eh ko menene in aka kawo maka to akwai wanda yaron da bai babansa ya tambaye shi yace komi kaga Allah yi mai kyau ne shi komi mai kyau ne shi komi mai kyau ne suka yi tafiya da shi suna tafiya ruwa ya kare abinci ya kare shi abu ya ce ya abi yanzu duk wannan abun yana daga cikin abubuwa mai kyau sai duk abu ne mai kyau a wajen Allah Allah yana nufin abu ne mai kyau to suna tafiya suna tafiya sun gaji sun gagari sai suka ce alhamdulillah tun daga gari muka zo don za mu saba abin da za mu ci a garin kenan suna cikin tafiya da su zo wannan garin sai yaro ya taka kututture sai da kafar sai da ta huda kafar sai da ta bullo nan sauri da suke yi su yi sauri su shiga su je su sha ruwa ya zama bai yiwu ba a wannan saurin abin da baba sai suka koma tafiya a hankali kafin tafiya a hankali kafin su isa garin sai Allah ya turo Jibril ya rusa garin. Ya rusa garin, sai yaron, sai mala'ika ya bayyana masu, sai ce masu, ai, na ga kuna sauri ku shiga garin, to amma Ubangiji ya sa a rusa garin, to don kar ku fada cikin garin. shine dalilin da wannan kututturin ya soke shi saboda sauran in babu kututturen za a isa sai uban ya ce wa yaron ka gane jamala ta ubangiji ka gane hikima haka ne haka ne idan kuna wani abu ka ga wani abu kar kai saurin bakin ciki akwai abin da Allah yake nufi to in ka gane Allah da wannan cikin lamarukanka da yawa za su gyaru da kuma abin da ake son mutum ya ɗauka kenan shi ake nufi da sufanci ka dinga ɗaukar irin wa'annan makadiru da ridan yarda bi hukumihi to shi kenan sai a zauna lafiya da Allah amma kana da naka kaje baka yarda da wannan ba sai kuma a gwada a gani kaga za a da shi a jiki kenan ko Allah ya yi walau ku shiga da abdin da za a buɗewa bawa an asararin kadari in abu ya sauko maka da za a buɗa maka ka gane lara aina tilkal afal da kowa ya ga abin da ake nufin da da kanka za ka yi ta godiya ne kawai alhamdulillah alhamdulillah halatti ya ce zahirin nikimatin a zahiri ga ta bala'i ne alal gaya ta isa matuka ma ya kuni min akanin kuma gashi nan kuma ma ya kuna abin da ya kasance na ahkamin na daga hikima wal itqan da kyautata wa annaha la yanbaghi an takuna illa kadhalika za ga ba abin da ya kamata ya zamo sai haka to amma kuma a zahirin sa nikima ne amma a gayar sa ni'ima ne wala yasar li nafsi gairiha da mutum ba zai zaban ma kansa ba sai wannan wata nazalin najilati bil abdi to da abin saukan na bala'in sai saukar wa bawa sai kai godiya shine law alima al insanu man rahmanu yalkashuru bayika al insana ashe ran ya kawo law alima al insanu man rahmanu da mutum ya san waye ubangiji rahmanu yalkashuru bahikan duk lokacin da bala'i ya zo maka kawai sai dai ka fashe da dariya ba dan komai ba saboda ka sami ainul muradi haka ne eh to kaga yanayin yanda abin yake kenan idan kuwa za ka ga bala'i ya same ka kai godiya wa Allah to ai na ganin ka fara zama mutum amma ka ja ya ja ka ja ya ja to kai kai kai kai kanka ko an yi ka ne Allah ya yi Allah kan fahimtar da mu duk wanda ya fahimci wannan zai gane a shakka sau shine addini eh domin siga siga babi babi laji laji kwana-kwana, anguwa-anguwa, shiban-shiban, hara-hara, za ka nemi yadda za ka zauna da Allah lafiya, da sufanci ne. Da sufanci ne. Shi ya fi zahiri ya musibatun, a zahiri musiba ce, wa fi batin ha rahmatun, amma a baɗininta rahama ce. Yankazu wallahu biha mimma wa shaddu masalan. Ubangiji yana tseratarwa da ita mimma huwa ashadu masalan daga cikin abin da yake tsanani wajen misali aw ya tawbiha an fitratan ko Allah tun kuɗe fitina da wannan fili ne cikin addinin sa wallahu wallahi ma qaballahu li abdihi mu'minan qaban illa kana khairan lahu eh manzo Allah yana cewa ajibtu li amrul mu'mini al'amruhu kulluhu khairan ina mamakin al'amarin mu'mini to ai nan mu'minancin kenan ajibtu li amrul mu'min wa amruhu kulluhu khairan ina mamaki da al'amarin mu'mini komai na shi alkhairi ne in asabahu khairan shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'an sabara fa kana khairan lahu kaga tattale wa'annan zai iya yiwa ba sufancin ba in ka ji za ka karanta ne ka faɗa wa mutane to yaya aikin yake ba karatun ba aikin imalu Allah ya ce fashayar Allah amalakum wa rasulu wal mu'minuna karatu dan ba'ura ma ya iya aiki a nan ne ake samun sa shi kuma aiki a nan aka fitar da sufanci shine a hawalu rasulullahi kaulu kuwa yanzu ba ga shi nan muna da masu karatun hadisin ba nawa ne suke karanta hadisin amma ka zo ka kwatanta aikin hadisin da karatunsu sai ka ga kawai sha ruwan tsuntsaye ne hadisin sun faɗa wa mutane amma aikin su kansu ba sa yi to haka ake nema a wajen Allah ka faɗa ba ka yi ba a ta'muruna nasu bil birri fatansauna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ai shine Allah ke yi, Allah shirya da mu. Wa yadullu ala Allah da asma'ihi yana nuni zuwa wajen Allah da sunayensa wa shuhudu sifatihi da shuhudi na sifa wa yuqarriru zalika yana tabbatar da wannan shau tijani bima yafharu al-uqul abinda hankali shi ya gigi shi ya dinga nuna muka sirrin Allah a cikin kaza sirrin Allah a cikin kaza sirrin Allah a cikin kaza matarka ta mutu sai ai abin da yasa aka kashe ta zai yi in aka barta yau da talasin an rage mata bala'i ne in ta ƙara lokaci za ta iya fita daga cikin addinin musulunci saboda ga wani abu da ta tafin da ta zauna fa haka ne to shi yasa su wahabiyawa suke ganin annabi bai san gaibi ba wai saboda sahabban da aka kashe guda saba'in dinnan ai ba haka bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sani idan aka bar su suka wuce wannan lokacin za a iya canzawa saboda aka su tafi da baki daya su tafi duk wa'annan Allah yana sanar ba annabawa ba malamai ma ana sanar da su ana sanar da su saboda sirri ne na muqadirul ilah ga abin da aka aka shimfiɗa wa mutane eh akwai matar da wanda take biyayya wa mijinta gaya cikin biyayya wa mijinta amma tun da take ba taba gani ya rashin lafiya ba tun da take ba taba gani ya rashin lafiya ba wata rana ta ce ka mata abinci ta, ta nemi ya kawo mata ta, ta kawo masa ya nemi ta kawo masa abin da yake bukata ta kawo ta same shi yana bacci ba ta da shi ba ta bar shi sai da ta shiga ta nan ke baki kwanta ta sai ta tantance muka na jin madara ne nake kyautar tsammani a cikin tabbiyar gashi na ko na karanta dai amma a tamma gururki ya yi ki tashika ya ce ki faɗa duk abin da kike so ko menene zan miki ya ta ce ka sake ni ya ce alhausu ne ba ki faɗi duk abin da ke so ka sake ni ce a ban da wannan ta ce ba kai istisna'i ba dole sai an sake ni ya buga ya buga ta ga ina ita kuma wannan ai ta kama marita sai an sai an yi sakin nan ana tafiya ta ce to a tashi a kai gaban manya ana tashi za a fita sai faɗi ya kari sai ta ce to yanzu zan zauna da kai to da ne dalilin da kika ce sai na ce kika ce tun da nake da kai ne ban ga Allah yana son ka ba domin baka taɓa yin rashin lafiya ba amma tun da nabi yanzu ka karya na san ka shiga daga cikin zubin bayan Allah kaga jalala ne jamala shi a gurin da ko ai gare kariyar su zauna domin yadda yake son ta kuma lokacin da ma ko ba da mata yake son a taimake shi kenan saboda ba zai iya ba sai an yi masa sai a lokacin kuma ta shi ta yanzu sai da shi kaga jalala ne amma jamala ne shi kuma a gurin sa kuma duk a lokaci ɗaya shi kuma abun sa hakan ne ki gara da Allah ya karya shi to kaga lokaci fa lil insani an asrar al qadari inda za a yayi mutane sirri na kaddara da Allah ya zartar wani sai ce kawai ayin eh Allah ce muke mu wata ajizu anhu lin nuqul akwai abubuwan da ba a iya fitowa da shi a rubuce ba za a fito da shi ba saboda mutum ya gani ba zai iya fahimta ba mimma la yasiru fihim misli ilayhi cikin wanda irin misali mu ba sa saduwa gare shi shi yake faɗa ba misli ilayhi shi sai da alil haram ne yake faɗa wa yaqulu yana cewa inna juwassin wahidin minha mujibul litahqiqi yace daga siffanta abu ɗaya daga ciki yana wajabtarwa saboda tabbatarwa bi jami'iha ya daga baki daya wa multazimun lau kuma ya lazimce shi wa ya ce ala tanzi tabyinahu yana zuwa akan bayyana shi hatta ya shi al-nurihi al-afham har ya inganta da haskensa wajen fahimta kuma ya tajawaz zalika sannan sai ya tsallaka ila martabatin a'la min hazihi sai ya wuce wannan kuma ka samu wannan martaba ka yi ta dakiki ka yi ta hakiki an tabbatar da kai sai ka neman a sama da wannan dan ka samu shuhudin sifati ne to nan da ka samu shuhudin zatil aliyya ne wal gaibati fiha sannan da kuya cikin shuhudin zatil aliyya wal gaibati wai kulu shuhudin sifatu shuhudin sifati shuhudi na sifa hijabun an shuhudin zati shi kuma yana hijabi ne ga shuhudin zati in aka ce sifa yanzu ina zati gani nan ana ce za ka iya cewa zakin harisu gashi nan amma yana ina babu sifa za ka faɗa sifa za ka faɗa ce fuska a baki kari yana da gemu bai da gemu duk sifa za ka faɗa to na zakin saboda haka wannan shi ya tsare zaci saboda haka sifa ne sai ka wuce shi ka gama da shi ka gane me ake nufi da wannan sai ka nemi zafi misali na harisu da Allah wanda ya iya ya nuna ba za ku iya ba wanda ya iya ya nuna harisu saboda shifa ne duk abin da za ka nuna a jikina shifa ka nuna ko kirjina ko kaina ko jikina amma zatin ɓoyayye ne amma muna haɗe amma ba za ka iya ganin shi ba saboda shi bukhar ne bukhar ne ya za kai ka gane shi an gane shi ne zati amma ga nan ina tashi ina tafiya kana gani na ya ce gashi nan gashi nan amma baka iska nuna zati na ba sai dai ka nuna sifan zati na sufanci sai ɗaya yake yi to zakin shi ne asalin ruhin yana ina kai ma ba ka gani sai a bacci kake ganin shi ya fita tafi yawo za gan ku kaman ku iri ɗaya komai da komai shi ne asalinka shi ne asalinka tsayin ku ɗaya komai da komai kuma duk inda ya tafi yawo yana tsakana taɓa shi zai dawo a sakan zai dawo sai ya haɗu to shi yake nufi da zatin ka iya ganin wannan to yanzu mutane nawa ne suka san haka wasu sai daga yau ma za su fara tunani a kai to wannan shine sufanci kuma ko da shi an ba yanzu misali a ina nan ga nan a ina rasuwa zaki na ya tafi saura sifan ne amma ina nan yanzu suna na gaba ke ɗaya da sifa da zakin duk suna waje ɗaya harisu ne amma ina mutuwa yanzu sai ce harisu ya rasu ga nan kuma na kwance sai ku ce har sai yana yana ya tafi yana ya tafi ba wanda ya gani amma ya tafi wa ina la rabbika almuntaha shine harisu shine zakin an gane Allah ya gane da mu shuhudu zatul aliya wani gaibati fiha uyan da yake shi wa yaqulu shuhudu sifati hijabun an shuhudu zati shine yanzu na nuna muku wa kasiran ma yaka kallamu da yawa kyau dan yana magana fi hadal ma'ana a cikin wannan ma'ana wa fil baqa'i ba'da al fana'i ka gani wanzuwa bayan karewa wa mahawi awsatil abdi shafa siffan bawa ka gani bi zuhuri awsatil rabbi saboda bayyanan siffa na rabbu din a cikin sa gaibi ne cikin hadaratul alfan albaqa'i ne ba'da alfana haka abin yake tafiya wa yastashhadu bi hadithin zai faɗa maka ka gane الذي رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا من عادى لي وليا wanda ya gaba da waliyina faqad azantu bil harbi na urishe shirya mai yaki wa ma taqarraba ilayya abdi ba na bani kusanci gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabbu kaga kuma da muhabban nan ba ahabbu ilayya mafi soyuwa a gare ni min maftaratu fi da abin da sa mare zaman farilla a kansa wala yazalu ko bai gushe ba bayan ya tsaya da wancan abdi bawa na ta karabu ilai bin nawafil ka gani ko alfarad wan naflu fil muhabbati ko da na tilfilon hatta wai bautin so shi ba da farilla ake son bawa ba a farilla dole ne kai dolen ka ne kai ma dama ka balaga ai Allah ya yi tun baka nan yayi ka yayi ta maka yayi ta maka aiki yayi ta maka aiki yayi ta maka aiki sai da kai shekara goma sha hudu ce yanzu ka fara mun sallah yanzu ka fara mun azumi yanzu ka fara mun kaza yanzu ka fara mun kaza in kuma baka yi ba to ni ma na maka shine ka'idan Allah duk mutumin da zaka zamo malamin sa ko ka zamo shehin sa bai zamo ka amfanar da shi ka amfanar da shi zahiran wa batinan ka amfanar da shi to wannan zaka zama kana da hannu a kansa amma ba wai ka gamu da mutum akan hanya baka canza shi da wani abu ba kuma ya zama almajirinka ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba saboda ƴaƴan malamai ko ƴaƴan shehanai kar su yi tsammanin almajiran babanninsu almajiransu ne abokanan mu'amalansu ne suna su almajiran da su nema aikin babansu da ya yi in akwai amana za a iya jonuwa a karu in babu amana kowa zai iya zamansa saboda wiratan ba gida ɗaya ba ne haka abin yake tafiya saboda wanda ka yi masa abu shi ne kake da hannu a kan shi wanda kamar komiyo ba aikinka ba ne ba ka da hannu a kan mahaifinka shi yake da hannu a kansa domin ba ka da gadon shi da komai ba ka da komi a kansa Allahumma in ka yadda kun tafi kun karar da juna ko bai kai tafiyar yadda zai kai ba ka karar da shi to shine anan ake nema wannan shine dariƙa wannan shi ake nufi da dariƙa saboda haka muridai da suke tashi suna ganin ƴaƴan shehanai ne mahaifinsu ya yi aiki suna ganin almajirin mahaifinsu ba a gado a ɗarikan tijaniya ba haka ke ba babu wannan a ɗarikan tijaniya babu amma akwai zumunci akwai alkhairi akwai ganin girmamawa duk akwai akwai kuma waɗansu abubuwa duk komi kyau tijaniya kawai ya aji saboda haka idan ka ga mutum bai sani ba jahilci son zuciya jahilci son zuciya shikenan wannan shi ne abin yake to kaga fa idza ahbabtahu idan ka so na so shi kuntu sam'uhu kaga zahiri asifatan alfana'i wal baqa'i sun shiga waje ɗaya kenan alma'u awsaful abd bi zuhur awsaf rabbih ka gani fa idza ahbabtahu kuntu sam'uhu sam'uhu ka gani وبصره يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا يعنون مك المعوي شيني أوصاف الأبد بظهور أوصاف ربه sai bawa ya dinga yin lamari da siffan ubangiji kaga fana'i zahiran da batinan ya bayar da abin da ake nufi idan ka faɗa ma Allah ya ce kai na karɓa ni ne ma na faɗa in kai ni ne na yi ni ne ni ne sai Allah kuma ya fito a gurin gaba ki da sifar gashi mutum ne amma rabbi ne yake tafiya an gane wa fi riwayatin kuntuhu wannan na kuntuhu dinnan ba kowa ya san shi ba dan riwayan haka kuma shoti jani malamin hadisi ne na duniya malamin hadisi ne na duniya saboda haka ya san ilimin hadisi ya kawo wannan riwayar na kuntu shehu ibrahim ya kawo a cikin kwanaki abin nan nasa a littafinsa wanda dahir mai gari ke cewa shi bai san wannan riwayar ba riwayar tana nan kuma wa hadhihi riwayatin asrahu fi wajhayn wannan ya zuba yana cikin wani fuska ashahid wanda ga shahidansa wallahu alam Allah shi ne mafi sani idan ka zo da irin fasaranka ka gane wannan kuma abin da ake nufin hakan ne baka yi saka ture ba wa yuqal wa yaqul ana cewa inna al-wuqufa inda kulli makamin min al-maqamati ana magana cewa tsayuwa a kowane makami daga cikin makamomi yujabul qad'u ala al-maqsudi yana wajabta yankewa ga abin nufi su mai tulu sannan a karanta kaulu ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha inda ka tsaya inda kai ka tsaya gunda ka sani kenan amma lamarin daban-daban ne shi yasa malamai su fa suke cewa kowanne nassi na hadisi ko na qur'ani ana fasarta shi gwargwadon ka ne a wajen Allah wa yarhamullahu liqa'il Allah ji kan mai faɗa a cikin hadisi yadda yake cewa a barin tsawil wa ma ma tara kullul maratib tanjala ko yaushe kaga dukkan wani martaba da take yayewa alaika fa hal anha fa annisul hunna fa hal anha ka, ka sauka a wajenta fa annisul hunna mu ma irin ta muka sauka a kanta wa qul laysa li fi ghairi zatika matlabun ka faɗa laysa fi ghairi zatika laisa li ba ni da wani abu fi ghairi zatika in ba cikin zatin ka ba matsalabun ba ni da wani abun nema fala suratun tujila wala tarfatun tujina babu wani sura da za ta yayi mana babu wani tarfa tujina da za a tsinko wa rubba ma ita kalau fil fana'i da yawa kuma ana magana akan fana'i amma shi wallahi ba akan wani Allah wayan shudu a baharul bashir دع العلوم ولا تبقى الفهوم ولا تبقى لإياك عينا ولا حبرا دع العلوم كبر وطنس إلمي ولا تبقى الفهوم ولا تبقى الفهوم كركبر فهمتوتي ولا تبقى لإياك عينا كركبر وانا أبو كتيجا إذنسا ولا حبرا كون الأباري ramzi ne na sufaye suna faɗa maka in fahimtar ka ne kake tunani daban in iliman ka ne kake nufi daban wannan sai an jawo ka an kawo ka gurin tukunna an nuna maka shine suke cewa wal wajhu zu shamtin ala man ramahu ya ala aujin nabatil ajalati eh wuri ne wanda duk in fahimtar ka ne zai kai ka gurin ba za ka je ba eh sai an ɗauko ka sun ce in a cikin tafiya ne ake son a nuna maka akwai wani wanda ya fi kowa sanin hanya shi ne suke kiransa du'ai misustadi du'ai misustadi wani balarabe ne du'ai misustadi wato a ƙasar larabawa sun ce tafiya a sahara babu kamar shi shi da daddare yake tafiya eh da daddare yake tafiya in yana tafiya to yana tafiya ne in ya fita kawai duk daji in ya fita kawai in ya ce maka nan to shine hanyar shiga gari kaza to ta nan za a shiga garin duk ta inda ya nuna maka ta nan za a shiga haza ma amkana ni fi hadal babi jam'uhu wannan shine abin da ya yi a wajena in tattara a cikin wannan babi wa ma jama'atu minhu illa yasiran kuma abin da na kawo kaɗan ne cikin mai yawa mimma tukarriru ala ijtima'i wanda zan maimaita wajen ci na kwanaki walla yari da da darare ya yi ta takrari isa matuka wajen maimaita wa karrara lil athani ya tabbatar wajen fahimta marratan ba da marratin ya yi ta takriri ɗaya bayan ɗaya matukan mayyana ta ullika min ma ullika bilbal har aka ratayar da abin da aka ratayar da lura wa rusima min ma rusima tal khiyal aka rubuta abin da aka rubuta cikin khayal mimma istarqat sam'uhu wanda aka nemi jinsa istarqat wa ababtu huna dammuhu ni kuma na son tare shi wa jam'uhu da tarewa li ya kamar bi gardu kitabi dan lissafin da ya cika abin da ake so wa ma huwa minhu illa al khalis wa lubba ba wani abu bane sai abin da na ke na ke na ebo hulsa wallu babu da kwaya razaqan Allah bil intifa Allah ya amfanar da mu ya zata mu da amfanin sa waj'alna min ahli muhabbati Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuta soyayya wattiba udabi amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ubudik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi hasaba darni dar al-ajin سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين